كتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أهلا وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صامون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين جزاكم الله خيرا انا الله ساكن amin amin amin ya rabu insha Allah okay ba yana isa to insha Allah insha Allah الله ساكن مع الرمى ده الخير amin amin ya الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي ارسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن انكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh salamu
muna sake jaddada godiyarmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya kaddara haduwarmu a wannan waje mai albarka ba don komi ba sai don tattaunawa karkashin inuwa ta addinin musulunci muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan taro namu amin a yau muna ranar lahadi 27 ga watan sha'ban shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi daidai da 15 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya bayan aihuwar annabi isa alaihi salam in lissahi ya tabbata a yau mun taru a wannan waje mai albarka tare da 'yan uwa masu albarka da kuma alaramma mai albarka a gehe na ba don komi ba sai don tattaunawa karkashin inuwa ta addinin musulunci shi ma mai albarka muna roƙon allah ya daɗa safkar da albarkokinsa a gare mu kamar yadda wani aboki na yake cewa idan aka ce ka ce kada ka ce ba za ka ce ba domin za ka nemi ka ce wata rana a ce ba ka ce ba to kai tsaye ina zaune sai aka kira ni aka ce in zo in ce sai na ce to tunda aka ce in ce zan yi kokari in ce in saboda ka ashe wata ran in nemi in ce kuma a hana ni cewa to ina fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da zamu ambata an bani maudu'i shine akan abin da ya shahi girmamawa to idan aka ce girmamawa ka san abu ne mai fadi domin ba a waduwa zaka girmama ba wa zaka yi mabiyayya wa zaka girmama to sai nike ga cewa tunda haduwa ce da zamu yi da elef wato yara da kuma ejiden watakila da kuma abokai na iri na ɗaliban ilimi sai na ga cewa akwai wani abu da zai taimaka ma ɗaliban ilimi ɓangaren addini da ɓangaren boko su kai zuwa ga wannan ilimin nasu shine ɓangare guda biyu idan sun bashi muhimmanci abu na harko shine idan sun girmama iyayensu abu na biyu sannan kuma idan sun girmama masu koya musu karatu wannan abubuwa guda biyu idan aka rike su to zaka ga insha Allah ta'ala Allah zai sanya ma mutum albarka a cikin rayuwar shi saboda haka sai na takaita maudu'in akan wannan na kira shi da al-ihtiramu lil walidaini wal ulama girmamawa ga iyaye da kuma malamai mafi yawanci idan aka ce malamai muna ɗauka malaman da za su koya mana alƙur'ani kaɗai ba su kaɗai ake magana ba idan aka ce malami hatta malamin da yake koya maka a ekol shi ma malami ne wajibinka ne ka girmama shi to shi yasa sai na takaita akan wannan to don sauwaƙa wa kaina wajen gabatar da wannan muhadara na yi ƙoƙarin kasa mawuzu'in kusan gida biyar abu na farko shine muƙaddima abu na biyu shine girmama iyaye abu na uku shine girmama malamai abu na hudu kuma shine romo da ake samu falala da ake samu idan an girmama wa'annan mutane guda biyu da na ambata abu na karshe kuma sai mu cika marigan mu iska shine mu yi abin da ake cewa conclusion sai mu tashi Allah madaukin sarki ya mana jagoranci amin abu na farko mukaddima iya daga cikin abin da mafi girman abin da al- musulunci ya yi umarni da shi a cikin halaye cikin ɗabi'u shine abin da ya shafi ɗabi'a ta girmamawa domin addinin musulunci ya girmama wannan ɗabi'a iya daga cikin abubuwan da allah maɗaukin sarki ya girmama musamman kuma girmamawan mata iyaye domin allah maɗaukakin sarki ya ambaci ayoyi da dama za mu zo a gaba mu yi bayani a kai za ku shi ayoyin da allah maɗaukakin sarki ya ambata a kan abin da ya shafi girmama iyaye to musamman girmama iyaye da kuma girmama malamai za ka samu a addinin musulunci addinin musulunci da ya zo ya koyar ya karantar da girmama wannan iyaye da kuma girmama malamai shi yasa ma za ka ga sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda suka girmama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka girmama sahabbai na cikinsu masu ilimi in ka dibi tarihi ka dibi rayuwar sahabbai za ka ɗauki wannan to mu kuma musulmai a yanzu Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu mu kalli wa'innan sahabban mu ga yaya suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace irin girmamawa suka bashi sai mu yi kofiyan wannan ɗabi'ar tasu mu ma mu ringa aikatawa ga malamanmu me yasa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yace al-ulama'u warathatul anbiya su malamai magadan annabawa ne sai Allah madaukakin sarki yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su annabawa ha busu bar kudi ba busu bar mulki ba su abinda suka bari shine ilimi suka bari to wannan ilimin sai malamai yasa aka kira su da magadan annabawa ba wai dan suna da kudi malaman ba a'a saboda sun yi ilimi ne to duk malamin da zai zamanto baya aiki da ilimin shi kaga shi ma za a hidda shi daga cikin mi daga cikin magadan annabawa domin dama ilimin ne yasa za a kira shi daga cikin magadan annabawa to kuma wa'annan mutane guda biyu iyaye da kuma malamai su ne sababi wa'inda suke mai girma wajen samuwar mutum da kuma shiryar da mutum domin a yau idan aka ce mutum bai da uwaye sannan kuma bai da malami to ya shiga uku domin za ka ga yana aikata abin da ya ga dama babu wani mai shiryar da shi amma idan kana da iyaye a gida da kayi abin da bai kamata ba uwayenka za su yi maka mi za su yi maka tsawa za su maida ka hanyar da ya kamata a ekol ko wani abu makamancin haka ko makaranta da zaran kayi wani abu wanda bai kamata ba sai malam ya ce a'a ga abin da ya kamata kai kakka yi kaza kakka yi kaza a shinko kaga wa'annan mutane guda biyu su ne suke sanyawa sababi ne na samun rayuwa mai kyau ga dan adam to wannan a takaice mukaddima za mu takaita daga nan saboda lokacin namu ba mai yawa ne sosai ba abu na biyu gaba ta biyu shine girmama iyaye girmama iyaye umarni ne da allah maɗaukakin sarki ya ba duk wani ɗa da aka haifa a duniya iyayen nan naka sawa'un musulmai ne ko ba musulmai ba ne ba wajibinka ne ka girmama su shi yasa zamu fara da aya ta cikin suratul baqara da Allah madaukakin sarki yake cewa wa id akhadna mithaqan وَإِذَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا koma cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki yace wa'budu wa واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا haka Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin suratul an'am qul قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا Allah mu je cikin suratul isra وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا
na'am إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ذاك تمر.
وقل لهما قولا كريما jazakumullahu khairan arama kaga tun daga aya ta farko cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yace wa id akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana Allah madaukakin sarki yace mun dauki alqawli wa id akhadna mithaqa bani isra'il mun dauki alqawli da bani isra'ila akan cewa la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ma kowa sai Allah sai Allah madaukin sarki ya ce wa bil walidaini ihsana su kuma iyayenku ku kyautata musu ku yi musu biyayya kaga a wannan aya ta farko Allah madaukin sarki sai ya hada haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye don saboda matsayi da girman iyaye bayan Allah madaukin sarki ya faɗi haƙƙin shi na nuna cewa ba a bauta ma kowa sai shi shi kadai kada ku hada shi da wani wajen bauta kai tsaye sai Allah ya kawo magana iyaye saboda girmansu haka zalika ayat da Allah rumma ya karanta cikin suratul nisa da Allah madaukin sarki yace wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana Allah madaukin sarki yace ku bauta ma Allah shi kadai kada ku hada shi da wani wajen bauta sai Allah kuma yace wa bil walidayni ihsana iyayenku su kuma ku kyautata musu ku yi musu biyayya haka kuma a cikin aya ta cikin suratul an'am Allah madaukakin sarki yace qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana Allah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace da su ta'alu kuzo atlu ma harrama rabbukum alaykum zan karanta muku abinda ubangijinku ya haramta a gare ku Allah ya haramta menene abinda Allah ya haramta sai Allah ya ce Allah tushriku bihi shay'a kada ku hada shi da wani wajen bauta wai me yasa saboda wannan abin hatsari gare shi shi yasa ake ce ma wannan abin tauhidi shi yasa zaka ga duk abin da zaka yi a duniya matukar baka rike Allah ba baka yi tauhidi ba to ka shiga uku akwai muhadarar da muka yi shi akan aqida to aqida ita ce wannan tauhidin kenan ka yi mi ka tsantsantar da bauta ga Allah kada ka bauta ma kowa sai shi kaɗai sai Allah ya ce wa bilwalidai da ihsana iyayen nan su kuma ku yi musu mi ku kyautata musu ka diba ka ga yadda Allah yake ta maimaitawa a kyautata ma iyaye wannan shine abin da malam bahaushe yake cewa yawan magana kai hatta larabawa suke cewa ko jaki suke cewa fa bitikrar ya ta'allamu himar suke cewa kai ko jaki jaki farkai ko shi yana sanin abu yana ganewa ne saboda yawan maimaitawa yau idan ka hito da shakkinka ka tayi wani waje ka dawo gobe ka sake zuwa kuka dawo da kun yi so uku ya san gida shi yasa da yayi hushi wata ran ya kada ka sai ka zo gida sai ka tardo shi ya taho gida saboda ya san hanya har ya rike hanyar to hatta da shaki yau da gobe ana yawan maimaita mishi yana yana ganewa to Allah yake yawan maimaita mana mu kyautata ma iyayenmu mu yi musu biyayya mu girmama su kyautata ma iyaye ba wai kawai a yi biyayya kaɗai ba ne sai ka girmama su ka nuna girmamawa za mu zo mu yi bayani insha Allah ta'ala sai cikin suratul isra'a kuma Allah madaukakin sarki sai ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ya ce ubangijinka ya riga da ya hukunta cewa kada ku sake ku bauta ma kowa sai shi kaɗai su kuma iyayenku ku musu biyayya wannan kadai ya isa ya nuna maka ya kamata ka yi ma iyayenka biyayya ka girmama su ka dibi ka ga yadda Allah yake ta yawan maimaitawa kai ba a maje ko ina ba hatta annabawa zaka ga Allah madaukakin sarki yana cewa su yi mi su yi ma iyayensu biyayya kada mu dauki annabawa da yawa mu dauki annabi Isa a cikin suratu Maryam mi Allah madaukakin sarki ya ambata mana
بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا tana ga aya haka take ko insha Allah jazakumullahu khairan Allah sai yace annabi Isa yake cewa wa barran bi walidati Allah ya sanya ni in kasance ina yi ma mahaifiyata biyayya walam yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni na zamanto mutum mai kangare ma iyayensa ba mutum kuma wanda zai zamanto shaqi wanda zai shiga wuta Allah madaukin sarki ya kare ni to kaga annabi ne wannan sukutum da guda daga cikin ulul azmi minar rusuli annabawa guda biyar da suka fi kowace annabawa falala a wajen Allah amma Allah yake ce mishi shi ma yayi mahaifiyar shi biyayya kaga anan kuma akwai shubuhat da kiristoci suke kawowa kan cewa annabi Isa kaza ne da sauransu to kaga annabi isa allah ne ko wani abu makamancin haka to gashi annabi isa da kanshi ya ce wa barran bi walidati hakan yake nuna allah maɗaukakin sarki ya halicce shi ne da uwa kaɗai bai ce wa barran bi walidayya ba bai ce allah ya sanya ni in yi ma iyaye na biyu biyayya ba sai ya ce wa barran bi walidati domin shi annabi isa Allah madaukakin sarki ya yi min ya halice shi ne ta bangaren na na Maryamu kadai Allah madaukakin sarki ya tura mala'ika yayi busa a jikinta sai ta zamanto ta samu juna biyu ta aihu ta annabi ta aihu annabi Isa to kaga wannan yake nuna cewa ashe yi ma iyaye biyayya hatta annabawa Allah madaukakin sarki ya ce su yi- su yi ma iyayensu biyayya zaka dauki rayuwa mai kyau wajen yi ma iyaye biyayya daga rayuwa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam annabi ibrahim ya taso cikin tsaka mai wuya idan aka ce tsaka mai wuya shine mutum ya tashi cikin wani hali sai a hankali shi yasa idan ka ɗauki annabi ibrahim zaka ga ya taso baban shi mushriki ne baban shi yana bauta ma wani allah kuma kai yake bauta ma kai ba ma shi kadai ba sai ya zamanto shi kuma annabi ibrahim ɗin sai allah ya ce kai kuma kai annabi ne ka je ka yi kira a fasa bauta ma kowa ni kadai za a bauta ma babanka yana bauta ma gumaka sai Allah ya turo ka a matsayin annabi kaga ka shiga uku kenan saboda me yasa saboda sai ka fara hada da babanka tukuna to annabi Ibrahim duk da cewa mahaifin shi yana kira zuwa ga shirka amma annabi Ibrahim sai da yayi ma baban shi biyayya wai dan a nuna maka girman iyaye da ya kamata ka yi musu biyayya ka girmama su ba musulmai bane ba baban shi ba musulmi ne ba amma sai da ya mishi biyayya sai da ya girmama shi me yasa saboda girman da yake da kai ya isa mahaifa girma da suka haife ka suka zamanto sababin zawwaka duniya kadai ya ishe su girma ko da Allah madaukin sarki bai ambaci wasu girma da gare su ba wannan kadai da suka zamanto sababin zawwaka duniya wallahi ya ishe su girma to shi yasa annabi ibrahim idan muka ɗauki rayuwar shi za ka ga ya yi ƙoƙarin yi ma mahaifin shi biyayya daidai gwargwaro idan muka fara daga cikin suratu maryam da allah maɗaukakin sarki ya ce wadkur fil kitabi ibrahim واذكر في الكتاب إبراهيم نعم.
إنه كان صديقا نبيا نعم.
إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا أبت.
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا jazakumullahu khairan kaga Allah madaukin sarki yace wadkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ambata a cikin littafin Allah me zaka ambata shine rayuwa annabi ibrahim shi annabi ibrahim ya kasance annabi ne siddiq innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance mai yawan gaskiya ne kuma annabi ne da Allah ya tarbo ya aiko shi zuwa ga mutanansa sai Allah ya ce iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a yace ya kai babana ka dibi uslubin da annabi ibrahim yake magana da mahaifin shi baya cewa kai babana kai baba a'a yana cewa ya kai mahaifina ya kai babana menene yasa kake bauta ma abinda baya jinka baya ganinka kai ba zai iya maka komi ba ma domin baya jinka ballantana ya ji ka kira shi baya ganinka ballantana ya ganka wai kana kiran shi kana kokarin yi mishi wani abu yace me yasa kake bauta mishi kai ba zai ma iya amfanar da kai da komi ba me yasa kake bauta mishi wannan sai yake cewa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya yace ya babana ya kai mahaifina lalle ni da kake gani na haka Allah madaukakin sarki ya azurta ni da wani ilimi ilimi ya zo mini wani ilimi ne shine ilimin annabtaka Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi Ibrahim ya kasance annabi ne mai bauta ma Allah ya kira kuma zuwa ga bautar Allah shi kadai ya ce ilimi ya zo mini ilimin da kai bai zo maka ba ya kai mahaifina domin ni annabi ne kai kuma ba annabi ne ba fattabi'ni ya babana ka bi ni ma'ana ka bi shiryar da na zo da ita ahdika siratan sawiya zan shiryar da kai sab da izinin Allah zan shiryar da kai zuwa gami siratan sauyiya hanya wadda take madaidaiciya ya abati la ta'budi shaytan ya babana kada ka bauta ma shaytan domin shi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya me yawan saba ma ubangijinsa ne kada ka bauta mishi ya abati daga ƙarshe yace ya kai babana inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lishaytani waliya ya kai babana ina tsoron azabar ubangiji mai rahama ta same ka shi yasa nike maka wa'azi kada ka biye ma shedan fatakuna li shaytani waliya kakkaje ka bi shedan ka zamanto waliyin shedan abokin shedan shi yasa nike maka wa'azi to kadiba ka ga ladabin da annabi ibrahim yake tsakanin shi da mahaifin shi kai an ce annabi ibrahim sai da ta kai baban shi yana sassaka gumaka sai ya zo ya dora ma annabi ibrahim ya ce ya je ya sai da gumakan nan annabi ibrahim shi ya zo ya kira a daina bauta ma gumaka amma baban annabi ibrahim shi kuma yana sassaka gumakan ma kuma ya ce aje a saida kuma ya sa ɗan nashi annabin ya je ya saida amma annabi ibrahim saboda girmama baban shi bai ce na ban zuwa ba sai ya ɗauki tallan nan ya tahi ya saida amma in ya je wajen saidawa hey, hikima sai ya ce ina mai sayan abin da ba zai mishi amfani ba ina mai sayan abin da ba zai mishi amfani ba kai yanzu tsakani da Allah wani ya shigo cikin wannan ecol game alarama barka ya zo wucewa ya zo yana talla sai yake cewa ina mai sayan abin da ba zai mishi amfani dan Allah ko kallo ya ishe ka tuni an gaya maka ba abin ba zai amfane ka ba to annabi ibrahim sai yake wannan hikima kaga bai ce ba zai tafi ba me yasa saboda biyayya ga mahaifin shi amma in ya tafi kuma ba zai saba ma Allah ba domin in ya sai da gumakan nan ya saba ma Allah in ya je sai ya ki saidawa ya yi ma baban shi biyayya kuma ya yi ma Allah maɗaukakin sarki biyayya to haka ya kamata mu kasance ka dibi annabi ibrahim ka ɗauki rayuwar shi abinda ya sa na ɗauko annabi ibrahim na zaɓe shi saboda annabi ibrahim ya kasance tsaka wajen yi ma iyayen shi biyayya akwai wahala domin mahaifin shi yana umarta shi da ya shirka shi kuma baya so in shirka kuma saba ma Allah ne amma duk da haka sai ya yi ma baban shi biyayya amma mu a yanzu za ka ga ka zo ekol musamman abin da muke yi duk da yanzu an ɗan rage wasu abubuwa makamanta haka za a zo ekol za a yi sifile shi kenan yanzu baiwa allah ta zo an yi sifile maimakon ta tafi gida ta taya mahaifiyarta aikin gida sai ta ce ai wallahi in na koma gida akwai abinci akwai kaza akwai kaza kai ina sai ta ce ai dama ta samu shi kenan sai a wuta titi a ɗan yawo yawo a titi sai ta daidaici lokacin da mahaifiyarta ta kare aikin komi sai ta zo assalamu alaikum ta shigo gida maimakon wai ta dawo ta taya mahaifiyarta wannan wai wadda ma take da dama ce akwai mai daman da in ta koma gidan ma za ta tardo mahaifiyarta tana girkin ko tana wani abu makamanci haka za ta shige gida za ta shige cikin daki ta dauko portable ta hau da connection shikenan tana whatsapp to ko ku hito a fafata yanzu an samu hutu kaza kaza sauransu mahaifiyarta tana waje tana dora abinci duk iya daga cikin rishin girma mahaifa ko kuma ka zo ekol kun tashi normalman za ku tashi czmr misali sai mushenku ya kira ya ce ba zai samu damar zuwa ba san kmr czmr kenan kun tashi katirmr sai mutum ya ce ai billahi lalzi tun da a amfuluwa ma 'yan gida sun san czmr nake tashi kenan zan jira sai lokacin ya kai tukun koma gida a'a wannan duk baya daga cikin girmama iyaye abinda ya fi shine ka yi sauri ka koma gidan nan domin ka tar da mahaifiyarka tana yin wani abu na abin da ya shahi aiki ka taya ta domin ka samu ka samu lada amma mu za ka ga kai ba haka muke so ba to shi yasa matsayi da iyaye suke da da kuma girma da suke da a addinin musulunci sai Allah madaukakin sarki ya wajabta mana abin na harko mu yi musu da'a mu yi musu biyayya idan sun ce kai ikaza sami'tu wa ata'tu kace naji nayi da'a amma abin idan bai saba ma Allah ba domin idan mahaifiyarki ta ce ki tahi ekol babu hijabi to ba za ki tahi ekol ba hijabi ba za ki ɗauko hijabin ki kito ekol me yasa saboda Allah ne ya umarce ki da ki sanya hijabi a nan ita kuma mahaifiyarki da ta ce ki tahi za ki ce to amma za ki wuta da hijabinki ba za ki ce an ƙi ba a yi ba ha in kin yi haka kin muna na ladabi ga mahaifiyarki za ki ce to mamma ba matsala ki ringa mata wa'azi watakila ta gane daga baya to haka ya kamata mu idan mahaifinka ya ce ka yi kaza misali allah kiyaye mahaifinka yana shan sigari sai ya aike ka ka ta yi ka sayo sigari ta za ka yi baba na ki ban zuwa a'a za ka amsa amma in gata sai ka yi dibara sai ka sayo sikir ko ka sayo dabino sai ka ce wallahi baba na mance mi kuka ce in sayo kai kuma ba mance kai ba in ka sayo sigari ka saba ma Allah in ka ki tahiya aiken da babanka ya maka baka girmama mahaifinka ba sai ka amsa amma in ka tafi ka sayo sigari sai ka sayo wani abu me yasa saboda za ka yi ma babanka biyayya sannan kuma sai ka yi ma Allah madaukakin sarki biyayya amma kuma ka ringa yi ma mahaifinka wa'azi da hikima musamman in ya kai ka makaranta sai ka ce baba dama kun kuka kai mu makaranta kuma mun karanta a makarantar nan an ce kaza kaza kaza ba kyau to wata ran shi da kanshi mahaifin naka in kana gaya mishi haka ba zai aike ka sayan sigarin nan ba ko yana so ya sha sai dai zai saya da kanshi to haka ya kamata a ringa yi amma sai kaga muna zagin mahaifanmu watakila muna gaya musu maganganu sai a hankali sai kaga wani in iya magana da mahaifin shi billahi lazi la ila illa kai ka ce da kanan shi yake magana ko da abokin shi yake magana wata in tana magana da mahaifiyarta kai ka ce da wata kawarta ce take magana tana daga mata tsawa amma in za ta yi magana da saurayinta watakila saurayin bai ma shi da kyau abin da take wani sai an yi nutsu an yi hikima an yi murya ƙasa-ƙasa wai me yasa saboda girmama saurayi amma bata girmama mahaifiyarta ba kaga ta shiga uku kenan ta yi asara biki girmama mahaifiyarki bakin je kina girmama wani katon wanda kai kuma baka girmama mahaifiyarka ba ko mahaifinka kaje kana girmama wata shi yasa wallahi sai mun kiyaye to wannan iya daga cikin yi musu biyayya da girman su shine a yi musu da'a a cikin abin da Allah ya yi umarni da shi idan Allah bai yi umarni akan abun ba saban Allah ne kuma ba za a musu biyayya ba anan akwai wata baiwa Allah ina ga a Kano ne abin ya faru amarya ce ranar aurenta aka zo kasan 'yan Najeriya suna da al'adar nan in za a yi aure sai an yi kusan sati guda ana fati aje wancan wajen aje wancan wajen aje wancan wajen to ranar fati na ƙarshe amarya ashe lokacinta yayi ba a sani ba ashe a ranar za ta mutu ko gidan mijin nata ma ba za ta tai ba an zo wajen fati an je an yi make-up ka san make-up malam yanzu ya haukata mata alarma sai kaga sai a hankali wata ka ganta ita ba ya juje wa ma juje ba ba kaza kaza ba duk biye ga ta ga kamata wai kuma wai ta suke wai wai dan su burge maza ne billahi lazi la ilaha illa bai burge maza wallahi wannan kawai ganin ku ake wasu fatalo fatalo haka da sauransu wallahi mana akwai auren da ya mutu saboda makeup saboda shi ga tunani yake fara ce bai burge maza mutanen kirki jazakumullahu khairan alarama mutanen kirki billahi lazi bai burge su wannan amma mutanen banza watakila su suna dan jin dadin shi wannan abu Allah kare mu akwai auren da ya mutu saboda makeup shi tunanin shuhara ce wa malam wallahi sai bayan an aure washe gari amarya ta yi wanka sai ya ga abu kai ya ce ba ita bace ba wallahi wallahi ya ce ba ita bace aka ce wallahi ita ce ashe kawai ta ta an yi makeup ne an dan shashawa ta koma ta bature baturiya ya ce wallahi shi dama hasken nata ne ya bi ya biye shi ya ce zai aura ashe ashe ashe saboda haka dole auren nan ya mutu to shi yasa sai an kiyaye to ita wannan baiwa Allah an yi makeup an zo ana fati malam kawai sai lokacin sallah yayi lokacin sallah yana yi sai ta ce mu mahaifiyarta wallahi ita za ta da sai sallah amarya saboda ta sha sunna malam ta ce lokacin sallah yayi sallah za ta da ita mahaifiyarta ta ce ke mun baki da wayo ne ashe a kashe kuɗaɗe a yi wannan kwalliyar ki je ki a wallahi wanki wannan abu kaza kaza kaza ki ta yi a yi fatin ki sai wannan diyar amaryar sai ta tahiyarta ta ki sauraron maganin mahaifiyarta shin ta saba ma mahaifiyarta ta saba ma Allah ba ta saba ma Allah ba ta tahi ta yi arwalla ta fara sallah kawayenta sun zo suna neman amarya suka tambayi mahaifiyarta mahaifiyarta tana can wai ta tayi ta yi sallah ita wai ita musulma kawayenta sai suka tayi suka tada ta yi ruku ta yi sujada suka zauna suna jira suka ga ta gidagowa daga sujadan kai daga karshe suka ga wannan sujada ta yi tsaho da yawa anya ku lahiya kawai sai suka je su taba ta sai suka ga ta faɗi ashe ta mutu Allah ya amshi ranka Allahu akbar shi kenan sai aka dawo ana gaya wa mahaifiyarta wai sai mahaifiyarta ta fara inna lillahi wai sai yanzu ta san Allah ɗazu tana cewa ka a tayi a wanke kwalliya a je a gaida Allah wai sai yanzu ta san inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to shi yasa iyaye ana musu biyayya cikin abin da yake umarni ne na Allah madaukakin sarki ba a yi musu biyayya cikin saba ma Allah amma suna da muhimmanci ba za ka ce musu ba kuma kai tsaye an ki ba a yi za ka yi dubara ne wajen gaya musu sai ka ƙin wannan abin abu na biyu shine idan an zo magana da su kamar yadda ina kan wannan gaban ne a sassautar da murya yayin magana da su kada a ringa daga murya za ka sassabkar da muryarka ƙasa ka nutsu kana magana da iyayenka amma wallahi yanzu ba haka muke ba yaran yanzu malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga yana magana ko tana magana da mammata yanda ka san hada take ma mammata da yanda ka san ita ce uwar yana magana da mahaifin shi yanda ka san shine baban yana gaya mishi abin da ya ga dama wannan baya daga cikin wallahi ba za mu yi albarka ba abinda muke so mu samu ilimi ko mu samu rayuwa mai kyau to billahi lazi rayuwa mai kyau da ilimin yana da alaka da kyautata mu iyaye Allah madaukin sarki yana iya baka ilimin domin zaka samu wani mai saba ma iyayen shi yana gaya musu abin da ya ga dama amma yana da ilimi amma sai kaga Allah ya kwashi albarkar ilimin sai kaga kwata-kwata baya da albarka ilimin nashi baya zuwa makaranta baya girmama malamai yana ganin kan kowa ba gashi to kaga ai babu albarkar ilimi a ciki koda ku ya haddace alkur'ani abu na gaba bayan sassautar da murya kuma mu ringa yi ma iyayenmu addu'a zai yi wahala yana da wahala wannan kaga mutum ya zauna wai yana ma iyayen shi addu'a sai dai ya zauna ya Allah ka bani kuɗi ya Allah benz vewit ya Allah ya Allah kaza kaza ya Allah fulus fulus ha'a ka ringa yi ma iyayenka addu'a ya Allah ka ji kansu ya Allah ka rahamshe su ya Allah ka sa su yi rayuwa mai kyau ya Allah ka sa su yi karshe mai kyau in sun zo mutuwa ka sa su ambaci kalmar shahada ya Allah ka kula da lamarinsu ka kula da sha'aninsu kamar yadda suka kula da sha'ani na tun ina yaro wai kada mu tayi ko ina kada mu je ko ina iyayenmu idan muka ɗauki rayuwar da muka yi tun da suka haife mu muna jarirai har muka kaiwar haka billahi lazi la ila illa huwa za mu fahimci girmansu domin wata ko wani yana rena iyayen shi saboda yanzu ya kai kenza ko dizutan da ile majeur manna yanzu shi ya zama me yake da suna babban mutum ya girma yanzu ko a shari'ance a shari'ar ƙasa an ba shi dama yana iya yin duk abin da ya ga dama saboda shi yanzu babba ne ile majeur yanzu shi ya zama babba sai kaga yana rena iyayen shi ko kaga tana rena iyayenta kaji muna cewa ha on new ventinem cycle mu fa yanzu ba irin da ne ba iyayenmu a da kauyawa ne ba ku gane bane ba ba ku fahimci yadda abin ya kasance wai shin ba su gane bane ba shin rayuwar da kai mahaifiyarki ba ta kasance yadda kike bada kai mahaifinka bai kasance yadda kake bada duk rayuwa guda ce kawai mu ne muke sama abun kanmu wani abu sai ya zamanto muna cewa ai ba su waye ba alhali kuma kai ne baka waye ba zaka mutumin da yake kiran iyayen shi ba su waye ba kuma da lokacin cin abinci ya yi ya shigo gida wai uwayen da busu waye ba su za su ci da shi kuma yanzu da yake wajen cin abinci ne baka ce uwayenka busu waye ba su za su bani abinci ai busu waye ba ka zo ka ci abinci me yasa amma sai can ka ringa cewa ai ko iya sanya tufafi ba su iya sanya tuwaye ba wallahi iyayen nan nawa sai a hankali in sun fasi vidize wace ce wace ce subhanallahi ha zaka hadu da Allah madaukakin sarki ka ringa yi musu addu'a kana girmama su kana cewa rabbir hamhuma kama rabbayani saghira da kana yaro mahaifiyarka tun lokacin da ta haife ka tana iya shaƙe maka wuya ka mutu ba wanda ya sani amma ba ta yi wannan abin ba bal ta girmama ka ta kula da sha'aninka ta baka abinci ta sha hutsarinka wata ran ta ci kashinka wata ran ta kula da kai baka iya komi ba sai kwanci sai kuka da daddare tana jin kwana zaka hana ta barci kai ta ihu ta tashi ta kula da kai ta yi maka kaza ta yi miki kaza wai sai yanzu kin kai shekara 18 wai wani ya ganki a titi ya ce miki i love you ko ya ce je tem shikenan sai ki ce wallahi iyayen nan ba su gane mutumin da ya ce yana son ka kaza kaza shekara goma sha takwas suna ci daki katon banza bai ci daki ba yanzu za ki ga wai iyayenki wai ba su gane rana ɗaya ya ganki shikenan kin manta da iyayenki subhanallah shekara goma sha takwas amma wai ka ga wai kai malam wallahi abin akwai takeici kaga an raina iyaye kawai saboda wani saurayi ko kuma ya raina iyayen shi saboda wata shikenan kawai ya ce ya abin da ya ga dama ka dibi rayuwarka a da kafin ka girma in sun ga dama suna iya kashe ka in sun ga dama suna iya su kici da kai su kici da ka su yi kula da kai amma suka girmama ka kullum su saya maka tufafi su saya maka kaza su kai ka ekol su kai ka makaranta kudin recreation kudin waje recreation kudin kaza kudin kaza amma wai yanzu kai ka girma wai kana ganin ba komai bane ba subhanallah to akwai abin da ake cewa duk abin da kai shi ma za a yi maka kamar yadda aka ce kama tu dinu tuda kama ta dinu tuda kamar yadda ka yi haka za a yi maka in baka girmama iyayenka ba billahi lazi la ilaha illa huwa sai ka girma kai bai ma kai ka aihu ba ka- ka- ka- ka aihu watakila za ka zamanto uh, kana koya a makaranta sai ka ga yara suna ma wani abubuwa billahi lazi sai ka tuno ashe haka kai ma iyayenka to ba ashe ko ina ba sai ka aihu ma wata nan kaga sai a hankali shi yasa mai littafin abokin hira ya kawo wani labari na wani bawan Allah kasan larabawa suna da ɗabi'a a da kamar yadda kaga hilani suna yi a yanzu za ka ga suje daga nan wajen a yadda zango a ɗan kwana biyu a ɗan yi kaza kuma a yi gaba to larabawa su kuma abin da suke suko shine ana cikin gari yanzu misali cikin gari haka kowa wataran sai a ɗauki me yake da suna kayan abinci da sauransu sai a dan shiga daji inda za a dan samu iska mai dan sanyi-sanyi sai a shiga daji a ci abinci a dan huta to wata rana wani bawan Allah yana da mahaifiya kuma yana da mata sai matan nan tashi ta aihu da ta aihu sai ta aihuwa mishi ɗa mai kyau sai Allah ya jarrabe shi da son ɗan nan yana son shi sosai kawai wata ran mahaifiyar shi ta girma da daddare sai ta da matar shi sai ya ce mata ta shirya tun da asuba mahaifiyar shi tana kwana kada ya sake kada ta sake ta da mahaifiyar shi su tahi su barta a nan watakila namun daji in sun zo sun cinye ta kone abu makamancin haka inda matan yanzu ne daɗi za ta ji saboda ba a son zama da uwan miji sai ta ce wallahi alhamdulillah shi kenan na huta mushi amma da yake mutuniyar kirki ce ita ta san mi take ba ta ce mishi ka ba sai ta ce ba matsala amma kun san hikimar da ta yi da suka tashi za su ta yi sai ta bar yaron ɗan nasu sai ta bar shi wajen ɓoye sai ta bi shi suka ta yi sai da aka ta yi sabon waje inda za a zauna can sai hankalin shi ya kawo sai ke cewa ina yaro sai ta ce yau ai dama hikimar da ta sa muka baro inna za mu zo shi ne don mu more rayuwarmu mu ji daɗinmu to shi kuma yaron nan hana mu rayuwa zai yi. ba za mu ji daɗin rayuwa ba shi yasa sai daga kan shi ma bari in bar shi can namun daji in sun zo su cinye shi ko wani abu makamancin haka kawai sai ya tuno sai ya ce to ita wannan matar da wami take ni shi kenan sai ya wuta ashe ya ta ya ɗauko uwai da ɗan can da aka jima sai ya kawo su to kaga anan ta yi mishi wa'azi ne da sunan mi tana yiwa ɗan nan shi ma da zai girma to billahi lazi shi da kanshi la'alla zai kashe uban ma ba wai shi sai ya jira namun daji sun zo sun cinye shi ba shi yasa sai ya kawo a cikin labarin ya ce wani bawan Allah ne wani yaro ne sai ya zo yake gwada ma uban shi baban shi wannan sai wata takarda ce ya yi plan na gida in Allah ya bashi kuɗi sai yake gaya wa baban shi baba ka ga nan ɗaki na ne nan ɗakin matata ta farko nan ɗakin matata ta biyu can kaza can kaza shikenan aka yi komai aka kare sai ya ga gida ne babba sai ce to wancan dan akurkin da na gani a bakin kowa wancan dan wajen sai ce baba ai dakin ka ne sai umar ya ce to ya ce kai yanzu da kai da matan ka kuna cikin wancan waje babba ni kuma sai ka kani cikin wannan sai ce baba haka na kama babanmu ga dakin da ka kai shi can a bakin kowa dan kurkurkur su da sauransu Oyo, ya ce kenan ni ma in nai haka zan yi ma gaskiya.
to haka nan ne duk abin da ka yi ma iyayenka wallahi in ka in ƴaƴanka suka taso billahi lazi za ka shiga uku in dai baka tuba ba ka nemi yafiyarsu amma in ka tuba ka nemi yafiyarsu shikenan Allah madaukin sarki zai kama maka shi yasa sai muna girmama iyaye muna musu addu'a muna girmama su abu na gaba kuma mu ringa yi musu hidima abinda ba mu yi yanzu zaka ga ba mu tausayin iyayenmu ko kadan mutum ne zai taho ekol misali a yi sifile ba a yi ekol din ba watakila uwayen shi ba su bashi kudin recreation ba yana koma gida zai tada musu me yake da suna wallahi mamman recreation ba a bani kudin recreation kina ba ah wai ba zai tuna cewa yanzu ya dawo gida yana iya tar da abinci dama me zaka yi da kudin nan amma sai ya matsa musu abu kadan a bani in sai kaza abu kadan a bani in sai kaza ka ringa tausaya musu kuma shi in ya samu kudi a waje da zai huta waje ya danyi wani aiki a bashi mil franc ha shi kenan yanzu zai tuno watakila yana da android ko iphone sai ya ce yawwa da sha ina da mega ta samsung samsung furan kuma da ta yi saura in je in dan sayi kaza in sayi kaza ko yan furan baya tuna ya kama baban shi ko mahaifiyar shi Oyo, amma mahaifan shi suna kokari watakila aikin ma suna shan wahala kafin su samu kuɗi amma kaga yana takura musu sai sun mushi kaza sai sun mushi kaza wallahi shi yasa mu kiyaye mu ringa yi ma iyayen mu hidima in ka samu kuɗi yau kawai ka samu 20 mil misali ka ɗauki dimil ko kenzimil kai zai wuya malam kenzimil ka ɗauki wani abu ka ce ma baba ga wannan a ƙara cikin hidimar gida mamma ga wannan a yi kaza a yi kaza amma ba mu يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين Mm.
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم jazakumullahu khairan kaga Allah madaukin sarki yake cewa yas'alunaka madha yunfikun ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tambaye ka wai me za su ciyar wai in an zo sadaka in za a bayar ciyarwa wane ne yafi cancanta ka ciyar da shi sai Allah madaukakin sarki yace qul ma tunfiqu min khairin qul ma anfaqtum min khairin duk abinda za ku ciyar na alkhairi abinda ya kamata ku fara da shi sai Allah ya ce falil walidaini iyaye su ne ake farawa amma za ka ga mutum yana samun kuɗi zai tuno da waccan sheri-sheri in shi ko sherin shi zai kira ta ya ce zan tura miki kaza zan tura miki kaza mahaifiyar shi tana gida baiwa Allah da an jima zai je ya ce mamma ina tuwo amma kuma ya samu kuɗi ya tuno da wata can wata wadda ya haɗu da ita yau ko shekaran jiya ko wata guda da suka wuce ya manta da mahaifiyar shi Allah ya ce su ake fara ciyarwa iyayen nan in kana so ka samu rayuwa mai kyau wallahi sai ka kula da mahaifanka in baka kula da su ba wallahi ba za ka samu rayuwa mai kyau ba ka ringa tausaya musu ka ringa hidima a gare su abu na gaba yan uwa shine kuma hatsarin saba musu domin iyaye in an saba musu akwai matsala domin Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa hatsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana hatsarin saba ma iyaye ba zan tsawaita a nan ba saboda ina so in je nukta ta gaba ta girmama malamai shi ne zan kawo ƙisar wani bawan Allah wani sahabi namanta sunan shi amma ƙarshen in na tuno ina ambata sunan shi duk da ban san hukum eh, sahihancin hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba amma dai akwai darasi a ciki wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya kasance bai da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aika wasu sahabbai guda biyu daga ci akwai Ali bin Abi Talib in ban manta ba su je su lakkana mishi kalmar shahada su ce mishi la ilaha illallah qul la ilaha illallah suka tahi wajen shi yana gigin mutuwa ya zo mutuwa suke ce mishi ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah yana so ya hodi amma bakin shi ya kasa hodi yana so ya ce la ilaha illallah bakin shi ya kasa hodi la ilaha illallah sai suka ta yi suka gaya wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce shin yana da mahaifa ne mahaifan shi suna raye sai aka ce eh yana da mahaifiya manzan Allah ya ce a kirawo ta aka ce tsohuwa ce manzan Allah ya ce ku ce mata ta zo in ba ta iya zuwa kuma ni zan shi aka zo aka gaya mata aka ce annabi sallallahu Alaihi wasallam yana neman ki ta ce manzan Allah da kanshi yake nema na amma manzan Allah ya ce in ba ki iyawa ki zauna zai zo ta ce a'a ba ta ga ta zama ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan shi ya neme ni ni in zauna ai sai dai ni in tayi ta tashi ta ɗauki sandanta tana dogarawa ta tayi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta farko da manzon Allah ya ce mata shine sallallahu alaihi wasallam ya ce kaifa haluki yaya halinki ya kasance tare da yaya halinki da da da danki yake ha yaya halinki da danki sai ta ce ai ɗana mutumin kirki ne yana sallah yana azumi yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ba wai ina tambaya tsakanin shi da Allah ba ina tambaya tsakanin ki da shi yaya halin ki sai ta ce to akwai wata mata da ya aura na ce ya sake ta bai sake ta ba saboda haka sai nake mushi mushi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai dalilin da yasa kenan ya kasa fadin kalmar shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shin kina so a dauko wuta ne a toye danki a gabanki tace inna lillahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazan so haka ba ta yaya zan iya shure mami sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai idan biki yahe mishi ba to ranar tashi alkiyama Allah zai toya shi kawai nan take sai ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yahe mishi ai na yahe mishi mi aka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku koma ku lakkana mishi kalmar shahada suna zuwa kafin su shiga cikin gida daga wajen gida suke jin sautin shi yana cewa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah saboda mahaifiyar shi ta yahe mishi to amma mu kaga wai mahaifiyar mutum tana hushi da shi amma wai hankalin shi kwance baban shi yana hushi da shi amma hankalin shi kwance wallahi mu kiyaye in dai muna so mu yi rayuwa mai kyau mu samu albarkar rayuwa wallahi sai mun kula da iyayenmu sai mun yi musu biyayya ana gwada mun lokaci yayi amma zan yi magana ta karshe akan abin da ya shayi yi ma malamai biyayya da kuma girmama su abu na farko shine matsayin malamai zaka ga Allah madaukakin sarki da kanshi a cikin alkur'ani yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi ulama malamai sun fi kowa tsoron Allah a duniya idan aka ce malamai kuma malamai ake nufi mafi yawanci ana ana maganar malamai ne na addini wanda suka karantar da kai addini amma duk wani malami ko ma ba malami ne ba wanda zai yi kokarin kwatanta addini yana kokarin kiyaye dokokin Allah shi ma zaka iya mishi shaida da cewa yana jin tsoron Allah to kaga matsayin su kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ulama warasatul anbiya su malamai magadan annabawa ne su annaba ba su bar komai ba face ilimi ilimin nan shine suka gada malamai ke to wannan kadai ya ishi malamai falala shi yasa wajibi ne ka girmama su ba a rena malamai anan zan dawo kan magana akan malamanmu na boko domin malaman addini za ka ga dama mafi yawanci gaskiya daidai gwagwaro ana girmama su amma malaman boko a ekol za ka ga ana rena mushina za ka ga wani mai sai ne misali shi dan dan karami ne bai da girma sai kaga ana rena shi ‘yan mata suna rena shi samari suna rena shi eh ha ana mishi ma wani irin suna da bankona amma makamancin haka wannan duk bai kamata ba ba in muna irin haka wala ba za mu samu albarkar karatu ba karatun nan sai ka girmama malami kowane ne shi ka girmama shi domin baka abin da yake koya maka a gida ba za ka iya samun shi ba dole sai ka zo sai ka girmama shi yasa girmama su da nuna suna da muhimmanci da kuma kyautata musu zato a nan za ka ga wani malami ne zai shekara goma sha biyar yana koya muku addini a unguwarku ko a garinku amma da wani abu na shubuha ya zo sai ga ana ce dama ɗan iska ne ashe dama ka zane dama ka zane aha sai ana kyautata musu zato da an zo a cikin class an yi devoir shikenan an ga wata wadda suna da ɗan kyakkyawan fahimta da musai ta samu 18 survey grand note sai a ce dama budurwar mai sai ce a dama shi ya bata kaza kaza su musu a'a a ringa musu kyakkyawan zato aikin ta ne ya bata kada mu zinga wannan wannan ba girmama ne ga malamai ba wallahi tallahi sai mun kiyaye irin wannan sannan kuma idan an zo zama gaban su a ringa zama da ladabi kada ka zo ka ringa yin duk abin da ka ga dama a gaban malamin ka a'a ba haka ka girmama su ka nuna shi yana da abin da kai baka da yana so ya koya maka ne malam abubuwan suna da yawa sannan kuma a daina yi musu izgili domin za ka ga wani mai sai ana izgili da shi ko wani malami ana izgili da shi har yanzu a cikin abin da ake na komedi za ka ga suna yi wai sai a zo wai elef sai ya zo da sak wai ya zo bakin port mai sai yana rubutu sai ya cilla sak ɗin shi ta fenetir sai abokin shi ya aje a saman tablet ɗin shi wajen da yake sai mai sai sai a yi wani abu wanda mai sai hankalin shi zai dan juya sai ya shigo da gudu sai mai sai ya yi kamar ya juyo sai ya yi kamar zai zo ya goge tablo ne wai ana izgili ga mushina wai a nuna mu sai a hankali wannan duk bai kamata ba musamman an zo da voir sai kaga an hada baki da wasu sai wasu dan dauki hankalin mai sai dan kuku samu ku tilishe ko wani abu makamancin haka wannan duk bai kamata ba mu ringa girmama malamanmu matukar muna so mimi mu samu rayuwa mai kyau Allah madaukin sarki ya taimake mu Allah madaukin sarki ya sa albarka a cikin abin da muka faɗi malami na biyu ya zo kuma tun ɗazu na zo ina ta ci gaba da bayani nan zan dakata abin da na faɗi daidai Allah madaukin sarki ya sa mu yi tarayya cikin lada inda na yi kuskure kuma Allah madaukin sarki ya gafarta mini subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi
alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh